الرواية قال المؤلف رحمه الله فصل وفي الذكر له من مئة فائدة إحداها أنه يقتل الشيطان ويجمعه ويكسره الثانية أنه يملك الرحمن عز وجل الثالثة أنه يريد الحم والفم عن القلب الرابعة أنه يجب بالقلب الفرح والسرور والبسط الخامسة أنه يقوم القلب والبدن السادسة أنه ينور الوجه والقلب السابعة أنه يجب الرزق الثامنة أنه يكسب الذاكرة المحابة والحلاوة والنظرة التاسعة أنه يوسف المحبة التي هي روح الإسلام وقطب الرحى قطب وقطب رحى وقطب وقطب الرحى رحى رحى الدين رحى وقطب رحى الدين ومدام السعادة والنجاة وقد جعل الله من كل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلحق بذكره فإن الدرس والمذاكرة فإنه- كما أنه باب العلم فإنه الدرس
فإنه درس فإنه درس والمذاكرة
فإنه الدرس والمذاكرة نعم.
da yake a wajenka فإن الدرس والمذاكرة
to ai ba zai ma'ana ba فإنه درس والمذاكرة كما أنه باب العلم والذكر باب المحاضرة وشاربها الأعلى وصراطها الأقوى العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل للقائل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقائل إلى الوصول إلى البيت الحادية عشر أنه يوجب الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أوصف ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل Allahu
فيبقى الله عز وجل مفزعه ومرجعه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومحرمه عند اللوازم والبلايا الثانية عشر أنه يوجب القربى منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بؤره منه الثالثة عشر أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من من- من الذكر ازداد من المعرفة الرابعة عشر أنه يوجب الحيبة الرابعة وكتي الرابعة الرابعة عشر الرابعة عشر أنه الرابعة عشر أنه يورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله من شدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغاب فإن إجاب الهيبة رقيق في قلبه الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني اذكركم ولو لم يكن بالذكر الا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه السادسة عشرة السادسة عشرة أنه يونس حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب هذه سمك فكيف يكون هذا السمك إذا فرق الماء السابعة عشرة أنه قوت القلب وروحه وروحه قول القلب والروح وهو آه، السابعة عشر أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار المنزلة الجسم إذا حيل بينه وبينه إذا بينه وهدفت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قليل من انتصار النهار ثم التفت إلي وقال هذه قوتي ولو لم أتبت داعاً غدا لسقطت قوتي لسقطت قوتي أو كلام قريب من هذا وقال لي مرة لا أخلص الذكر إلا بنية إجماع إلا بنية إجماع نفسي وإرادتها لأنك إيش بتلقى لها بذكر آخر أو كلام هذا معناه الثالث عشر أنه يوصف يوصف جلاء القلب من سلامه كما تقدم في الحديث وكل شيء له سلع وسلع القلب الغفلة والحوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى التاسع عشر أنه يخف الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات والعشرون
akwai wani wajenka أنه يذهب akwai wani ko al'ishiru إيه آه، الإشهود أنه يزيل الوحش بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن ال... فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر ya yi الحادث عشر
هذه تأشر الأوبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتنا الإمام البخاري دكينا الرجال زاكي أتشكين غرنكنو أولا يمتشينا العرباء yau sha bakwai ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wadda kuma take daidai da sha tara ga watan goma miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib min al-kalim at-tayyib wallafar al-imam shamsuddin الإمام شمس الدين أبو عبد, الرح... أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس من الثلاثين دا شدكو نعم
ما لن يتي فصل وفي الذكر نحو مئة فائدة وتوانا فصلي زي ما قنا أكن فوائد الذكر عموما وتو أمبانين دا مي أنبتن الله زي جرباء ركشن أنبتن الله fa'idojin da suke cikin ambatan Allah ya ce wa fi zikiri nahu mi'ati fa'ida nahu min mi'ati fa'ida a cikin zikiri akwai kwatankwacin fa'idoji ɗari to a nan ibn al-qayyim bai kawo guda ɗari ɗin ba na jin ya kawo saba'in da uku ne ko a cikin littafin saba'in da uku akwai malamin da ya kara shi cikon ɗari ɗin shi ne sheik dr ziyab sa'ad al-ghamidi ziyab ibn sa'ad al-ghamidi yana da wani littafi sunan shi tahqiqul kalam fi fawaid adh-dhikri ba'da as-salam fi fawaid adh-dhikri ba'da as-salam to ya ciki karasan 27 suka kai wato 100 kenan al-imam al-baihaqi a cikin littafin shu'ab al-iman ya kawo wasu daga cikin waɗannan fawaid din cikin littafin shu'ab al-iman na al-imam al-baihaqi a mujalladin farko shafi na 389 zuwa 420 zuwa na 420 389 zuwa 420 cikin littafin shu'abul iman hakanan al-halimi a cikin littafin sa al-minhaj dasa minhaj na al-halimi kamar mukhtasar ne na shu'abul iman na baihaqi shi ma a cikin juz'i na farko shafi na 500 da uku zuwa 507 ya kawo wasu daga cikin waɗannan fawaid din malam yace ihdaha annahu yatrudu ash-shaytan wa yaqma'uhu wa yaksiruhu fa'ida ta farko shine zikiri yana korar shedan yana maki shedan yana karya shi da an sani ambatan Allah yayin da ake ambatan Allah subhanahu wataala shedan baya iya zama gurin da ake ambatan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda zai karanta ayatul kursi shedan ba zai kusance shi ba shedan ba zai matsuwa kusa da shi ba to wanda ya zo bacci ya karanta ayatul kursi to za zama masa kariya daga shedan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ayoyin karshe na suratul baqara wanda ya karanta su fi lailatin kafata wanda zai karanta su da daddare sun ishe shi ayoyi biyu na ƙarshe cikin suratul baqara amanar rasulu bima unzila ilai min rabbihi har zuwa ƙarshen sura haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illa allah man qala mi'ata marra la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu alhamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra kanat lahu hirzan min ash-shaytan tuman da zai rika fadar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi haka sau ɗari a kullun za su zama masa tsari daga shedan kuma mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira da yana cikin sahihai cewa shedan yayin da aka kirawo sallah zai gudu wa lahu durat yana fidda rihi da zara aka gama kiran sallah zai zai dawo idan aka zo ikama zai gudu in an dawo an gama ikama zai dawo ya ci gaba da yawa mai sallah wasu wasi shahid shi ne dusar da aka ambaci Allah to zai gudu ya ɓoye shi ne alwaswas alkhannas alkhannas shi ne wanda yake nokewa ya yi wasi ya yi nokewa to sare ka noke in ya zo ya samu zuciyar da take gafalalliya babu ambatan Allah sai ya tamakuni a cikinta sai ya samu guri shi kinan ya kame ya hakince saboda haka ambatan Allah yana karya shaidan zuma ce ta wai mai amfanin waɗannan a gaba ne a adadin sautin lasfikokin musu karkaba to wannan wannan shine shine fa'idarsa ta farko yana korar shaidan ya make shaidan ya karya shi nafi ce karya shi ba wani nufin ya karya kamar dan adam yake karyewa don ya faɗi ba ana nufin da ya karya kadararsa ya wani karya masa kadarinsa الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل ذكري ينا يردد الله من رحمة من جرما دبوايا saboda mai saboda abin da Allah yake so ne wanda zai aikata abin da Allah yake so Allah zai yarda da wannan abin da mutum zai aikata na ibada wanda Allah ya sa shi ya umarce shi da shi to in yi haka yana yana samun yarda Allah to a zikirin Allah yana daga cikin ayyukan ibada manya-manya kamar yadda a baya mun ji dalilai da suke tabbatar da haka saboda haka mutumin da zai lazimci zikiri to zai samu yardar Allah zai shiga cikin waɗanda za su samu yarda Allah yarda Allah kuma ita ce mafi ƙololuwar sakamako da bawa zai samu yarda Allah tana ƙasa da aljanna a tana sama da aljanna sai ce shi yasa ya ce wa ridwanu minallahi akbar wa ridwanu minallahi akbar saka sakamakon da zaka samu na yardar Allah shine mafi mafi girman sakamako to zikiri yana sa mutun ya kai ga wannan mataki na samun yardar Allah الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب ذكري ينا كود داموة ينا كود داموة دباتش لي daga cikin zuciya duk mutumin da yake cikin damuwa in ya yawaita ambatan Allah subhanahu ta'ala yana tsarkake shi to wannan zai kawar masa da kuncin da zai rika damunsa a zuciyarsa Allah subhanahu ta'ala yana cewa annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah subhanahu ta'ala ya faɗi abinda yake damunsa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin da damuwa saboda ganin irin matakan da mutanansa suka dauka akan da'awarsa gashi dai yana kiran su ne zuwa ga aljanna su kuma suna kiransa zuwa ga wuta ko yana kokarin kawar da su kada su fada wuta yana kokarin kare su su kuma suna bazama akan sai sun jefa kansu cikin wuta tausayin su yana damunsa ganin irin halin da suke ciki to wannan abin yana kwana da shi ya tashi da shi wanda dama shine zai kussada wani abu ya dame ka shi abin da ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam baya shine irin abin da yake damun ɗayan mu ba ɗayan mu galibi zai damu ko in ya da gida ba ba abinci ko ya sa neman wani abu a gaba bai samu ba ko yana neman aure an kasa shi ko wani to waɗannan abubuwa su sukan fi damun mu mu gama gari to annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan ne damuwarsa ba yakan damu ne da abin da ya shafi masalar al'ummarsa amma shi damuwarsa ta karan kansa ba damuwa ba ce to shi ne Allah ce ya san abin da yake damunsa a ransa alaƙad na'alamu annaka ya zai kusa duruka bima ya kunu irin maganganun da suke faɗa maka kana kiransu zuwa ga gaskiya zuwa ga shiriya zuwa ga haske suna ce maka matsafi suna ce maka taɓaɓɓe suna ce maka boka suna ce maka mawaki duk dai wani abin da aka san za a gaya maka a cusa maka bakin ciki a ranka suna faɗa maka shi waɗannan maganganu suna damunka Allah ce mun san haka to menene za ka yi ka cire da ya cire maka wannan damuwar da take cikin zuciyarka shine Allah sai bashi magani fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin rika tasbihi kana gode wa ubangijinka ka ce subhanallahi walhamdulillah wa kun minas sajidin ka zama cikin masu sujjada faduwa kana sujjada sauraka kowa ma da wata damuwa za ta dame shi iya lizuci waɗannan magungunan guda biyu da Allah ya faɗa ya gani zai samu waraka ko ba zai samu ba a gwada matsalar mu ba ma san mu gwada inda a ce abubuwan da muke karantawa dinnan malamai suna yawan faɗa a wuraren karatu akan mimbari a gidajen rediyo cewa ga cututtuka ga warakarsu to da ana haƙuri a gwada ɗin da kyawun zuciya to da sai an ga sakamako to amma ba ma ba ma yadda gari kake in wani abu kasa a gaba kawai kaga ka samu shine kawai magana amma an baka samu ko kai fa damu wannan fa ba ta rabu da kai ba to kai abin da aka ce ka gani takila wannan ne zai zama sanadiyar ka samu din ko kuma Allah ya musanya maka da mafi alkhairi daga wannan saboda haka Allah subhanahu wataala da ya ba mu labarin annabi Yunus alaihi salam wanda bacin rai yasa ya bar mutanensa ya gudu ya je ya shiga cikin jirgin ruwa kuma ruwa ya ruwa ya kifin ruwa ya haɗe shi mai Allah subhanahu wataala ya ce walaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batni في بطنه إلى يوم يبعثون ولولا أنه كان من المسبحين me ya fitar da shi tasbih ba dan yana cikin masu tasbihi ba to da ya ringa zama a cikin kifin har abada har a tashi an kiyama yana cikin kifi me ya fito da shi daga cikin kifi kunna tasbih wa nada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah subhanahu wata'ala ya ce fa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin haka Allah ya tsirar da shi daga al-gham damuwa damuwar da take tare da shi to sai Allah ya ce ba wannan abin ba wai kansa shi kadai ya tsaya ba wa kadhalika nunjil mu'minin haka nan za mu tsiratar da kowane mumini duk muminai inda za su yi irin abin da ya yi suka shiga damuwa Allah ce to za mu tsirata su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'watu zunnun addu'ar annabi Yunus zunnun babu wani da yake cikin damuwa da zai roki Allah da ita face Allah ya yi masa face Allah subhanahu wata'ala ya yi masa saboda haka tasbihi ambatan Allah yana daga cikin abin da yake kawar da damuwar da take damunka kana damuwa cikin damuwa ka rasa aiki fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin kana cikin damuwa sana'arka babu ciniki ba abin nan fasabbe bihamdi rabbika wa kun minas sajidin dan makaranta ne kana ta faduwa jarabawa fasabbe bihamdi rabbika wa kun minas sajidin dan kasuwa ne ka ci bashi ka rasa ya zaka biya fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin saboda haka duk wata damuwa sakota anan wannan dai fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin shine magani an gane ko a aikin banza ma wani sai zo ce ga magani ɗaya da yana maganin ɗari ɗaya babu fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin shine abinda nan yake ce mana annahu yuzilu al-hamma wal ghamma an al-qalbi yuzilu al-hamma wal ghamma an al-qalbi أنه يجلب الفرح للقلب أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطة ذكري يلا جاو مزوجيا farin ciki da alfarah da asuru abu ɗaya ne yana nufin farin ciki da walwala walbas da walwala wato mutumin da yake ambatan Allah to zai zama zuciyar shi babu takuruwa abinda zai jawo masa takuruwa shine ya zama da babu Allah a cikinta da zarar ya zama da akwai Allah subhanahu wataala a cikin to duk abin da Allah yake ciki to ba zai takuru ba wallahu wasi'un alim haka ko menene ubangiji subhanahu wataala ya shiga cikin su to ba za a ga takuruwa a cikin sa saboda haka za a samu tuma'nina za a samu nutsuwa ta zuciya alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub duk mutumin da zai ambaci Allah zai zumci ambatan Allah to zai samu zai samu kansa cikin nutsuwa za ka ganshi a nutse ba za ka ganshi a hargitsa ba alkhamisatu annahu yuqawwi alqalba wal badan annahu yuqawwi alqalba wal badan ambatan Allah yana karfafar yana karawa zuciya karfi yana karawa gangan jiki karfi san zuciya kamar da gangan jiki yake bukatar ya ce ka samu ci da sha ka samu lafiyayyen abinci ka ci ka samu abin sha mai lafiya ka sha wannan shi zai gina maka jikinka ya zama kana da karfi zarar mutum ya zama ba ci ba sha to kullun rauni zai rika yi ko wannan kowa ya san haka to ita ma zuciya tana da cinta da shanta menene cinta da shanta sune waɗannan abubuwa ambatan Allah zikiri imani tasbihi halarto Allah a zuciya tsoron Allah wannan shine gizaul gizaul qalb to yadda kasancewa jiki yana in ana son yayi karfi ya ginu sai an ba da ci da sha to haka nan ita ma zuciya ana so ta yi karfi ta ginu sai ana ba ta cinta da shanta cinta da shanta din nan kuma shine ambatan Allah shine imani da Allah kyautata alaka da ubangiji subhanahu wataala karfafa wannan zumunta tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan shi zai sa zuciyarka ta yi karfi ya zamana ba karamin abu bane zai zai zai raurawa zai zai sa ta rawa zai kada ta zaka zama da jarumta kun san jarumta a zuci take ba a ginin jiki take ba kana iya zama da jikinka da katin jiki amma kuma tsoraci sai ga wani kuma dan tsomoro haka yazo ya tayar masa da hankali saboda ita abin nan jarumta a cikin zuci take أنه ينور الوجه والقلب شنو السادسة السادسة أنه ينور الوجه والقلب yana daga cikin amfanin zikiri yana wato haskaka fuska yana haskaka zuciya wato fuskar mai zikiri mai ambatan Allah za ta zama da haske hakanan zuciyarsa za ta yi haske domin abin da yake hana hasken fuska da zuciya shine kafirci ko ko butulcewa ubangiji subhanahu wataala ko alma'asi alma'asiya saban Allah yana sa ka ga mutum gaba daya ya zama babu annuri na imani tare da shi to mutumin da zai sa Allah a zuciyarsa ya zama mai halarto da ubangiji cikin lamarinsa to zaka ga yana dauke da hasken imani tare da shi ko da wato bakar fata ne in ka gan shi kaga annuri tare da shi wanda kuma yake ko da farar fata ne inda ya kafiri ne in ka gan shi sai kaga wannan duhun a fuskarsa sai kaga wannan duhun a fuskarsa saboda ka wani abu ne wanda a a dukkan wani mumini yakan yakan yakan gan shi tare da mai tsoron Allah ko kuma tare da wanda yake saban Allah shi yasa wannan hasken da wannan bakin yakan bayyana ga kowa da kowa a a nan watakila ba za ba kowa zai gan shi ba sai wanda yake mumini amma a lahira wannan kowa zai gan shi a lahira zai fito karara kowa zai gan shi shine Allah ya gaya mana yau mata suwar da wujo yau mata biyar da wujo wata suwar da wujo ranar da wasu fuskoki za su yi baki wasu su yi fari wasu su yi baki wasu su yi fari to wannan farin shi ne tare da mumini lokacin da da yake duniya hakanan shi ne zai bayyana tare da shi a lahira wannan bakin shi kuma bakin kafirci da saban Allah da bid'a ita ce za ta bayyana a fuskokin sai da kowa kuma zai gani a ranar gobe kiyama as-sabi'atu annahu yajlubu ar-rizq yana jawo arziki ambatan Allah yana jawo arziki kamar yadda mun sani cewa istighfari da tuba zuwa ga Allah da imani da Allah duk waɗannan asbab ne shar'iyya na samun arziki daga Allah subhanahu wataala walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ce da mutanen alƙarya wato za su yi imani su ji tsoron Allah to za mu bude musu albarkatai daga sama da ƙasa duk abin da suke ji na rashi zai zo ya zama tarihi zai kawo walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ce da za su da za su wato za su tsayar da hukuncin at-taura da injila da abinda aka saukar musu daga ubangijin su da sun ci arziki ta sama ta kasa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا saboda haka alqur'ani zamu ga gurare da yawa Allah subhanahu wataala ya qaumi astaghfiru rabbakum yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin saboda haka ambatan Allah da istighfari yana taimakawa wajen mutum ya kasance ya samu arzikinsa ya samu arzikin Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa saboda da zarar ka kiyaye waɗannan abubuwa to zaka ga arzikin ubangiji subhanahu wata'ala yana zuwa maka ne shi ba wannan yana daga cikin magunguna na tuka da yanzu muke wayo wayo da su na rashi to inda za mu koma ga Allah kamar yadda ya ce tuba mu yi istighfari mu nemi ya yafe mana laifuka mu tsayar da hukuncinsa to duk a damuwar da muke ciki sai mun ga takau sai mun ga takau to amma ba wannan ne aka damu da shi ba ba a damu da a ɗabbaka wannan ba kamar yadda nake cewa kowa yana zuwa ya ta ba da shawarwari an shiga matsatsi an shiga wahala an shiga rashi wasu guraren ma an shiga yunwa saboda talauci sauraka ana ta ba da shawarwarin ya za a ci karfin wannan talauci to masu ilimin duniya za su su ta faɗa yadda za a warware matsalar kowa zai ta faɗa a toshe kaza a hana kaza a ƙirƙiro kaza a fito da hanyoyin samun kuɗi a ƙara buɗe ƙofofin karɓar haraji a yi waye a yi waye da sauransu hanyoyi da yawa kowa zai ta kawo nashi dabaru to amma wanda sanda wani kuma zai zo ya ce to a kyautata kuma alaƙa da Allah to shi ba za a saurari nashi ba to in har za a ɗauki na waɗancan a gwada shi ma a gwada nashi mana a gani an taɓa gwada namun da muke faɗa an gaba yi amfani ba ne ba ba wanda ya taɓa gwadawa a gwada mu mun yi imani haka yake qul sadaqallah Allah ya faɗi gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadith babu wanda ya kai Allah faɗar gaskiya to shi yace in kuka yi kaza ni kuma zan muku kaza to me mu gani ba zai yi din ba mu mun imanin zai yi to shine malai yace fa'ida ta shida annahu ta bakwai annahu yajlubu rizq sai ce athaminatu annahu yaksu zakir almahabata wal halawata wan nadra sannan fa'ida ta takwas zikiri yana sawa mai ambatan Allah tufar haiba wato kwarjini da tufar kyau da kuma tufar haske an nadra din shine haske wanda ake gani a fuska fi wujuhihim nadratun na'im haske a fuska da za ta rika bayyana tare da mai ambatan Allah kuma za a gan shi da haiba da kwarjini a duk inda yake saboda ya tsare haƙƙin Allah ubangiji zai tsare masa haƙƙinsa sauraka wannan ambatan Allah ɗin shi zai sa masa haiba duk inda ya shiga ko da gurin da zaka ga ana rashin kunya ne in ya shiga sai ka sai ka ga sai ka ga alamar cewa an an san cewa wani mai mutunci ko wani mai kwarjini ya shigo gurin التاسعة أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاح أنفاني نبقي نترى أنه يورث المحبة ذكري أنا قادر سوية التي هي روح الإسلام ولإتتي روح المسلمين وقطب راحة الدين itace tirken juyawar addini a jikinta addini yake kai komo sannan wa madaru sa'adati akan ta sa'ada wato jin daɗi na rayuwa da tsira a rayuwa ta duniya da ta lahira akan wannan soyayya takan take kai komo a soyayya ita ce al'asu ita ce jigo akan ta aka gina komai duk wani abu da tsakaninmu da ubangiji ya gini ne akan soyayya sanka da ubangiji shi yake sa kana bauta masa ubangiji subhanahu wata'ala kai kai kai itirafin cewa shine ya baka duk wani abin da kake rayuwa da shi shi yayi ka daga babu shi ya baka rai ya husa maka rai shi yake baka ci da sha iskar da kake shaka lafiyar da kake wato fantamawa a cikinta duk shi ya baka in Allah ya wadata ka da arziki ka ji cewa shi ya baka in ilimi ka ji cewa shi ya baka in ƴaƴa ka ji cewa shi ya baka in wani makami ne ka ji cewa shi ya baka in wani mutunci ke kake da shi cikin bainar jama'a ka rika jin cewa shi ya baka to wannan jin shi zai sa ka so shi kai kuma yayin da bawa ya itirafi da cewa Allah shine ubangijin shi shine ar-rabb shi yake masa komai da yake da bukata wannan abin da yake jin cewa Allah ne yake masa shine gatansa shi kuma zai dasa masa wannan soyayyar to wannan soyayyar kuma ita ce za ta bayu zuwa ga girmama shi da bauta da bauta ka yi masa abinda ba wanda za ka iya wa sai shi shi ne shi yasa za ka ga an ce maka al'ibada al'ibada rukunanta shi ne al-mahabbatu wa ta'zim al-mahabba al-muqtarinatu bit ta'zim kaso soyayya da take hade da girmamawa ta take hade da girmamawa a girmamawa nan tana kunsar al-khudu wa tadhallul lillahi subhanahu wata'ala ta kunshi ka kaskantar da kanka ga ubangiji subhanahu wata'ala to da ka samu wannan almahabba da ta'zim da azzul da alkhudu tare da bawa to an samu cikakkiyar bautar da ake bukatar bawa ya kasance yana da ita game da ubangijinsa san mu da ubangiji subhanahu wata'ala shine shine jigo na farko duk kuma wani abu da zamu so zai zama ne reshe ne na soyayyar da muke wa Allah duk wani abu da za mu so a musulunci to reshe ne na soyayyar mu tsakaninmu da Allah soyayyar mu tsakaninmu da Allah ita ce ta haifar da soyayyar mu da annabawan Allah muna son annabawan Allah muna girmama su saboda Allah ne ya aiko su kaga soyayyar mu ta soyayyar su tana komawa ne zuwa ga soyayyar Allah shi yasa ba za ka so annabin ƙarya ba aiko da suke da'awar su annabawa ne amma kai mumini ai ba za ka so su ba saboda me saboda ba su da alaka da Allah za ka soyayyar da muke yi wa annabawa duka daga ciki har da annabi sallallahu alaihi wasallama tana tikewa ne zuwa ga soyayyar da muke wa Allah saboda shi ya zabe shi shi ya bashi wannan daraja shi ya bashi wannan shi ya ce kuma ka so shi saboda haka kaga biyayya ce kake yi anan kana yin wannan soyayya saboda alakarsa da ubangijinsa subhanahu wataala haka nan soyayya da zaka yi wa mu'minai da salihai duk tana da alaka da soyayyar da kake yi wa Allah subhanahu wataala idan ka ki abin da yake kafirci kana kin sa ne saboda ya zama kishiyar soyayya ga Allah kana kin saban Allah saboda ya zama kishiyar soyayya ne ga Allah domin saban Allah biyayya ce ga iblis ga shaidan shaidan ko shine babban makiyin Allah to saboda haka kana kin saban Allah saboda saban Allah ya kishiyanci soyayyar Allah to da haka sai kaga dukkan wani abin da kake yi na musulunci yana komawa ne zuwa ga zuwa ga almahabba ko yana komawa zuwa ga ga almahabba soyayya din shi yasa anan yace maka allati hiya ruhul islam ita soyayya ita ce ruhin musulunci gaba daya wa qutubu rahad dini ita ce turken da addini yake jujjuyawa kawai da kuka san a dacen ana so a yi nika abin nikan dutsen nikan za a daura shi akan wata za a daura wata dabba ta kuma dabba za ta rika zagayawa da shi yana nika abin da ake so a nika amma dai za ka ga abu ɗaya ne ta zagayawa to haka shi ma ita ma soyayya take addini soyayyar Allah yana al-muhabba yana nufin muhabbatullah yana nufin muhabbatullah to ita ce dukkan komai na addini jikinta yake kewayawa in ya kai ya komo zai tike ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan wa madaru sa'adati wa naja ba za ka samu ba za ka samu aljanna ba a ranar gobe kiyama sai tare da san Allah subhanahu wa ta'ala a zuciya in ya san Allah so in ya san Allah subhanahu wa ta'ala baya san ka to babu yadda aka samu aljannarsa baya da aka samu tsira daga azabarsa a nan duniya ba za ka yi mutunci ba a gurin mutane masu mutunci Allah zai zubar mutum da mutuncinsa in ya so shi zai ɗaukaka darajarsa da mutuncinsa a duniya game da zuwa hadisi cewa Allah subhanahu wata'ala in ya so bawa zai kira jibril ya ce ya jibril ina son wa da ka so shi jibril shi kuma sai ya kirawo mala'ikun da ke sama cewa Allah yana son wa da ku so shi daga nan sai a jefa masa kuma soyayyarsa a cikin a doron ƙasa to kaga abin samun wannan sa'ada din a duniya da samun ta a lahira duk tana cikin soyayyar Allah shi yasa da da mushrikan makka suka yi da'awar cewa suna son Allah Allah subhanahu wata'ala ce to ga jarabawa in sun cika wannan ka'idar da wannan sharadin to gaskiya suka faɗa in ko ba su cika ba to ƙarya suke قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم kace idan har kuna son Allah da gaske to ku yi min biyayya Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku saboda haka laysa almuhim an tuhibba walakin almuhim an tuhabba ba wai muhimmi bane kai ka so kana iya kaso amma ba ta soyayya ba ta ba ta gaskiya ba muhimmi shine a soka kai me amfanin kana son ta ba ta son ka kai da wani amfani sai bakin ciki da zaka yi ta zaka yi ta girba to muhimmi shine a soka to shine da'awar cewa kana so ba shine yake nuna cewa ka samu abin da kake so ba sai ka yi abin da shi wanda kake so din zai so ka amma in kana ce ma kana son shi da baki amma kuma baka bin abin da yake cewa ka yi baka son shi shi yasa Allah ce su yi ittiba'i mana ai gashi nan na aiko da annabi na da sako da da dokoki na ce a bi shi in suna so na su bi shi sauraka ashe kaga in ka ce kana son Allah to aga kana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam aga kana biyayya ga sunnarsa wani shine alamar kana son shi amma idan ka ce kana son shi amma kuma kana keta alfarmar sunnar a wani lokuta ma kana fada da sunnar ita kanta da zarar an faɗi sunnar sai ranka ya ɓaci kun fiye matsawa kun fiye damun mutane ku bar mutane mana kowa shi da Allah mana kowa ya lalibe yake ko wanda ya ce ai duk lalibai ake a duhu a duhu da hasken nan da Allah ce ya saukar qad ja'akum min Allahi nurun shi a duhu yake kaga Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shi yana nan duhu kaga shi magana yake bai san me yake faɗa ba ko baka cikin hasken mara kai ƙarya ka ce kai a haske kake ka ai baka ce a duhu kake ba saboda haka wannan ita ce alamar soyayyar alamar soyayyar wato ita ce soyayyar da take bada samara za ta bada wato ƴaƴan itatuwanta za ta bada amfaninta shi yasa yace yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine samarar da zaka samu idan ka samu soyayyar Allah shine zai gafarta maka wasu laifuffuka da zaka yi dan masoyi ba zai so ya azabta masoyinsa ba in yana son ka to koda ka yi masa laifuffuka sai ya fi maka shine alamar yana son ka shi yasa da yahudu da yahudu da nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ya musu martani ce qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq in kuma soyansa ne dan menene yake azabta ku da zunubanku ai in har da kuna sai yana son ku kamar da kuke fadar kuma soyansa ne da gafarta muku zai kamar yadda yace yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum da gafarta muku zai amma azaba yake muku wal habibu la yu'azzibu habibahu masoyi baya azabtar da masoyinsa wa idha al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i yayin da masoyi zai zo da laifi daya sai baka ga mahasin dinsa kyawawan halayensa da kyawawan al'amuransa sun zo da masu yi masa ceto masu masa shafa'a dubu kaga ko mun taurin kanka aka ce mai shafa'a ya kai dubu ai ka yafi to shi yasa ya ce ita mahabba dinnan ita ce ruhul islam ita ce qutubu rahad dini wa madaru sa'adati wan najah wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in sababa Allah ya sanya ma kuma kowane abu sabab akwai sabab din da zai sa ka cimma abu wa ja'ala sababal mahabbati dawaman dhikri Allah ya sanya sababin mahabba alamar wato hanyar da ake tabbatar da soyayyar Allah shine dawama cikin tuna Allah da ambatansa mun faɗi zikiri abinda yake nufi kakka fahimce shi kawai da zikirin lisan da zikirin jinani wal lisani wal jawarih duka faman arada an yalana mahabbata Allah azza wa jalla wanda yake so ya samu soyayyar Allah subhanahu wataala falyalhaj bi zikrihi to ya zama mai yawan ambatansa ne mai yawan furta ambatansa ne fa innahu ad-darsu wal muzakara domin wannan ambatan Allah din shine darasin shine kuma muzakara wato bitar darasin asan darasi in ba an kana so ka jarabawa ka halarci darasi in bayan ka halarci darasi kuma ka yi muzakara wato ka sake bita na wannan darasin da aka yi maka shi zai sa ka samu kyakkyawan result to ambatan Allah shine darasin kuma shine muzakarar kama annahu babul ilm kamar da shine kofar samun ilimi kofar da zaka samu ilimi yayin da bawa ya kasance kusa ga Allah subhanahu wataala to ubangiji kuma zai bude masa afaqal ilm afaqal ma'rifa zai sanar da shi abinda bai sani ba zai sanar da shi abinda zai sani ba babban abinda bawa zai sani na ilimi mafi kololuwa shine ya san Allah ma'rifatullah shine sanin ilimi na kololuwa a duk sanda kaji alqur'ani yana maganar ilimi to kafin ka kawo kowane abu ka kawo sanin Allah a ciki da sanin shari'a shine na farko duk wani ilimin da zaka sani na hauma haumar duniya idan har baka san Allah ba to shirme ne ko me zaka sani in har baka san Allah ba mutum yana fagamniya cikin lamarinsa yana kiran wani Allah yana bautar wani Allah yana kamu kafa da wani Allah kaga bai san Allah ba to ko me ya sani ka ɗauke shi zero ne saboda amma in ya san Allah to ya gama komai ya gama komai to soyayyar Allah zikiri yana har gadar da soyayyar Allah soyayyar Allah kuma tana buɗe maka ƙofar samun ilimi fa zikiru babul mahabba zikiri ita ce ƙofar da take wato yake bude maka kofar samun soyayyar ubangiji wa shari'u hal a'zam shari'u shine wannan tuta da take jikin jirgin ruwa sun jirgin ruwa irin na da wanda ake masa tuci wanda take kada shi inda inda iska take bugawa za ta bude sai zama tana tura jirgi shine share to wannan soyayyar Allah din shine zake hankada shine babban abin da yake hankada ka zuwa ga Allah ambatan Allah kai sannan wa siratu hal aqwam shine siratin ita wannan soyayya wacce take wanda yake mafi mafi miƙewa al'ashira fa'ida ta ta goma annahu yurisul muraqabata hatta yudkhilahu fi babil ihsan zai gadarwa da bawa muraqaba har sai ya shigar da bawa kofar ihsani fa ya'budu Allah ka annahu yara sai ya zan yana bautawa Allah kamar yana ganin Allah wala sabila lil ghafili an dhikri ila maqamil ihsan duk wanda zai gafala gabarin ambatan Allah to ba zai cimma maqami na ihsani ba kama la sabila lil qa'id ila ila ila wusul ila al bayt kamar da zai zauna yayi zaman da baro to babu yadda sanda zai isa gida sai dai in daukan shi za a yi ko a wulbaro ko a wani abu to wannan sai a kai shi amma ba ka ba zai je gida ba to yace ambatan Allah yurisul muraqaba yana gadar da muraqaba muraƙaba mataki ne daga cikin matakai na ihsan da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithun jibril akhbirni anil ihsan qala an ta'budu allah ka'annaka tarahu to wannan shine mataki na muraqaba dawo matakin ihsani guda biyu ne maqamul muraqaba da maqamul mushahada an ta'budu allah ka'annaka tarahu wannan shine maqamul mushahada فإن لم تكن تراه فإنه يراك شيني مقام المراقبة نعم تو مقام المراقبة عند مشاهدة duk kana kai su ne da ambatan Allah da tuna Allah a cikin zuciyarka idan ya zama da kullum kana halarto ubangiji a cikin zuciyarka to duk abin da za ka yi sai ka ga kamar kana ganin sa wani shine makamul mushahada din sai ka ga kamar gashi gashi gaban ka kana ganin sa to kasan mai sama da ƙasa kana ganin shi a gaban ka kana tsunuwa ya kone zai saba Allah babu shi babu shi to bautar Allah a cikin wannan wannan mataki shine na koli da yawa ba ma iya kaiwa ga wannan mataki kawai mataki ne na koli da bawa zai kai yana mataki sama da mataki na iman shine mataki na ihsan mataki na muraqaba shine fa illam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka kawowa a ranka kai kamar gashi kana ganin sa to ka rika kawo ai shi yana ganin ka kaga an dan an dayo kasa kadan to me zai kai ka ga wannan mataki shine yawan ambatan Allah da yawan kawo shi a ranka duk wani motsi tashi motsinka faɗi tashinka duk wani motsinka ya zama kana tuno da Allah subhanahu wataala a ciki kowace khutsuwa za ka taka kowane takun kafa za ka yi a cikin rayuwarka to ka tuno menene hukuncin Allah a ciki ya halatta ko bai halatta ba kada ka ga samu idan kai rufe idan kai rufe ka ce babu komai ma karba haka sannan wa nakunun ba'dihi qauman salihina ba daga baya sai mu gyara to kaga anan akwai matsala babu wannan matsaki a matsayi a tare da bawa to shine malam yake cewa wala sabila lil ghafili an dhikri ila maqamil ihsan duk wanda zai gafala gabarin tuna Allah da ambatansa to babu yadda za a iya kai wancan mataki har abada shi da wancan mataki kamar yayi mana yayi mana tashbihi yace kama la sabila lil qa'idi ila al wusul ila al bait kamar wanda ke zaune yana kuma son tafiya gida ne an gama karatu ya zauna a nan bayan so yake kawai gan shi a gida kaga ba ranar ganin shi a gida sai dai mu kwashe shi mu kai shi amma dai ya gan shi a gida ba zai yiwu ba ba ifritun min aljin da zai dauke shi ba to haka nan mutumin da zai ce yana son ya kai matakin ihsani to dole sai ya kasance mai tuna Allah cikin lamuransa alhadiyata ashara fa'ida ta goma sha ɗaya annahu yurisul inaba yana gadar da mai da al'amari zuwa ga Allah wahiyar ruju'u ila Allah azza wa jalla shine komawa zuwa ga Allah mai girma da buwaya famata aktsara ruju'a ilaihi bi dhikrihi ko da yaushe bawa ya kasance ya yawaita komawa zuwa ga Allah da ambatansa awrasahu zalika ruju'ahu bi qalbihi ilaihi fi kulli ahwalihi to sai wannan ya gadar masa komawa zuwa ga Allah da zuciyarsa a cikin dukkanin yanayinsa فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه sai zama Allah subhanahu wata'ala ya zama shine gurin zuwa wato neman fakewa daga abin tsoro shine mafakarsa mafza'ahu shine duk sanda ka samu faza ka samu firgita inda zaka je ka boye sai zama Allah ne shine gurin buyansa daga kowace firgita sannan shine malja'ahu shine gurin fakewarsa daga dukkan wani abin da zai ga zai cutar da shi wa malazahu wa ma'adahu shine shine gurin buyansa shine gurin neman tsarinsa a gurinsa zai zai zai zai zai fake in wata musiba ta ta ta, ta dirka ko to can zai nufa domin ya nemi gurin buya sanda bawa zai kai ga haka shine lokacin da ya zama ya samu inaba a cikin ransa Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah kuma yadda al'amarin ku zuwa ga kuma yadda al'amarin ku zuwa ga Allah to bawa ya kasance munib mai mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ta hanyar ambatan Allah da tuna shi da harshe da zuciya da gabobinsa da zama na fi kulli ahwalihi zuciyarsa tana halartu Allah to in ya kasance a haka duk wani abu da zai taho na rintsi to za ka ga zuwa ga Allah yake neman mafaka Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaika shi yasa malamai suka ce mai alburda da yace ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda huduth alhadith al'amal malamai suka ce anan bai yi daidai ba yace ya mafi karamcin halitta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ni da wani wanda zan nemi mafaka a wajensa idan wata musiba mai gamewa ta zo sai a wajenka hannun suka ce a'a wannan matsayin na Allah ba na annabi ba ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka ya koma can ya faki qul man qul man man yujiruni min Allah qul man yujiruni min Allah ahad qul lan yujirani min Allah ahad wa lan ajira min dunihi multahada lan yujirani min Allah ahad kace babu wani wanda yake bani mafaka daga Allah wala ajidu min dunihi multahada bazan taba sama samun wani wata mafaka ba a wajensa ba ubangiji subhanahu wataala shine ya sifanta kansa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shine ke bada mafaka amma ba zai biyo ka ba wani ya baka mafaka ba zai yiwu ba in dai wani abu kaddara ce ta Allah to shine zai baka mafaka to kaga idan har Allah subhanahu wataala alqur'ani ya nuna cewa wannan aikin sa ne to kaga bai halatta cikin yabo kace aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to idan aka yi gyara haka sai wanda cika kai baya san annabi an yaba manzo Allah ya ce ka yabe shi a'a shi kansa manzon Allah din haka Allah ya ce haka ya ce haka qul qul inni lan yujirani min Allah ka ce ni to idan shi kansa aka aka ce ya ce kai masoyinsa kai ma ba sai ka faɗa ba ba shi ne alama kana son sa ba ka yi biyayya to shi ya faɗa ka ce ni ba zan faɗa ba ba a haka tatsuniya kake jin irin wannan a ce wani shehi ya ce ni zan kira Allah kai ka kira ni ni in kira Allah kai kuma karka kira na in kuma ka kuskura ka kira Allah to zaka ga abin da ba abin da kaga shi kadai ke da Allah nashi ne shi kai kuma kai nashi ne to wanda dukkan mu gaba daya na Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha saboda haka gaba daya mu duk ga Allah muka mai kauya wa qiblata qalbihi wa mahrabihi inda an-nawazil wal balaya daga lokacin sai ya zama Allah shine alƙiblar zuciyarsa shine matsayarsa inda nawazili lokacin da wasu musibu suka sauka wal balaya ko wasu bala'ai suka sauka to sai ya zama a gurin Allah subhanahu wata'ala ake neman mafaka a gurin shi ake neman Allah ya bada kariya daga wannan wannan wannan mataki bawa ba zai kai gare shi ba ko da yaushe sai idan ya zama mai lizintar ambatan Allah ne da tuna shi ko da yaushe الثانية عشر فائدة تقوم biyu. annahu yurisul qurba minhu yana gadar da kusanci ga Allah subhanahu wataala fa ala qadri zikri zikrihi lillahi azza wa jalla yakunu qurbuhu minhu gurgurdan yadda zaka rika ambatan Allah gurgurdan yadda zaka samu kusanci daga gare shi a baya can mun karanta man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwala ko man atani yamshi ataituhu harwala gwargwadon yadda zaka kusance shi gwargwadon yadda zai kusance ka da haka gwargwadon ambatanka da Allah subhanahu wataala gwargwadon shi ma yadda zai jawo ka wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu minni kuma gwargwadon yadda zaka zama gafalalle ka rika mantawa da Allah to gwargwadon shi ma yadda zai nesa zai nesa da kai to akwai matsala a ce bawa ubangijinsa yayi nisa da shi zama ka zama cikin waɗanda ubangiji ke tawallin al'amarin su qul inna waliyya Allah allazi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin inna waliyya Allah allazi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin Allah shine ubangiji na wanda ya saukar da littafi shine wanda yake ya tawalla as-salihin shine majibinci na kuma shine yake majibincin waɗanda suke mutanen kirki Allahu waliyyu allazina amanu shi ne yake jubintar muminai to ya zama ka samu kusanci da ubangiji ubangiji ya jubinci lamarinka gwargwada yadda za ka kusantarsa da ambatansa da tuna shi gwargwadon yadda zai rika jubintar al'amarinka gwargwadon yadda mutum zuciyarsa za ta samu gafala yana mantawa da ubangiji gwargwadon yadda shi ma ubangiji zai rika nisa da shi Allah ka kiyaye shi الثالثة عشر أن ينه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة wato fa'ida ta goma sha uku yana buɗe masa ƙofa babba daga ƙofofin sanin Allah al-ma'arifa shine sanin Allah wa kullama akthara min az-zikri izdada min al-ma'arifa duk sanda ya yawaita ambatan Allah duk sanda Allah ubangiji subhanahu wa zai ƙara bashi sanin sanin girman Allah kuma gwargwadon yadda zaka san girman Allah gwargwadon yadda wanda zai gada maka da tsoron Allah gwargwadon yadda zaka samu tsoron Allah kuma gwargwadon yadda rayuwarka za ta yi sauki a duniya za ta yi kyau a lahira yadda za ka samu sanin Allah shi zai sa ka girmama shi shi ya sa waɗanda suka fi kowa girmama Allah shi ne waɗanda suka fi kowa saninsa shi ya sa annabi ya fi kowa girmama Allah da tsoronsa saboda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin Allah shi ya sa yadda za ka san Allah da girmansa da haibarsa ka harar tuta to gurgurin haka za ka ji za ka ji tsoronsa shi ya sa ka ga duk wanda yake so ka girmama shi kuka to kullum zai rika nuna maka abin da zai saka ji tsoronsa to kai kuma sai ka rika neman yardarsa ko da yaushe sannan ce arrabi'ata ashar annahu yurithu alhaybata li rabbih azza wa jalla wa ijlali zikiri yana gadarwa da bawa jin wato ganin kwarjinin ubangiji da girmama shi da shiddati istila'ihi ala qalbihi saboda tsananin yadda ambatan Allah ya ya ainihin ma mai zuciyar bawa wa hudurihi ma Allah ta'ala da yadda yake halarto yake da halarto da zuciyar shi ko da yaushe tare da Allah ko halarto da kansa shi shi wannan bawa tare da Allah subhanahu wata'ala yana ganin ko yaushe yana tare da ma'iyar ubangiji yana tare da ma'iyar Allah ta ilimi ta ji da gani koyaushe yana jin Allah yana ganin shi yana jin shi yana sane da abin da yake yi to wanda zai sa kuma ya rika jinin ganin haibar ubangiji yana ganin ubangiji yana ganin sa yana jin sa yana sane da abin da yake wanda zai haifar masa da jin ganin haiba ta ubangiji wato kwarjinin sa da kuma girmama shi bi khilafil ghafili sabanin wanda yake gafalalle fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi hijabi wato shamaki na ganin girman Allah subhanahu wata'ala ba shi da kauri a cikin zuciyarsa ba shi da kauri saboda baya halarto da ganin Allah da jinsa da iliminsa a kodiyoshi yakan manta da cewa Allah yana ganin shi yana kuma yana sanar da abin da yake baya halarto da wannan saboda haka sai ya zama ganin kwarjinin ubangiji babu shi a zuciyarsa ko kuma yayi rauni ba shi da ba shi da yawa saboda halarto ubangiji din ba shi da yawa a cikin zuciyarsa ba shi da yawa saboda ambatan Allah da tuno Allah subhanahu wataala babu ba shi da yawa tare da shi wannan shi ya haifar masa da karancin haiba din to sai ta sha biyar ce za mu tsaya a kai ga lokaci yayi annahu yurisu zikrullahi ta'ala kama qala ta'ala fadhkuruni azkurkum yana yana gadarwa da bawa Allah ya rika ambatan shi shi ma kamar yadda Allah ce fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa sharafan da a ce zikiri ba shi da wata fa'ida sai idan ka yi shi ubangiji shi ma zai maka to da wannan kadai ya isa ya zama falala da daukaka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abin da yake ruwaitowa da ubangijin sa mai tabaraka wa ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wanda duk ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina wa man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi a cikin jama'a da ta tashi alkhairi wani hadisin shi ma ya gabata a baya hadisin Abu Huraira inda cikin sahih Bukhari ana inda zanni abdi bi har zuwa karshe za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh